أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatu nabawiyya a fi adabil hayati yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam a zamu ta shafi na 129 al-awda'u allati naha anha an-nawm 'ala al-batin laha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam an ba'd al-awda'i wal kayfiyati fi an-nawm biha an-nawm البدني فأن يعيش بني أخفتا بن قيس الجفاري رضي الله عنه عنهما قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة فانطلقنا فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أدئمينا فجاءت بحشيشة فأكلنا ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أدئنينا فجاء بحيثة مثل القطات فأكلنا ثم قال آه صلى الله عليه وسلم يا عائشة اسكنا اسكينا فجاءت بأس من لبن فشربنا ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة اسكنا فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال صلى الله عليه وسلم إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد قال فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر قال على بدني إذا رجل يحركني برجله فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه بجعة يبجلها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل ما تجرب هذه الكيفية الله ورسوله فإنها أيضا مضرة من الناحية الصحية وتتسبب في الدفء على الأعداء مثل القلب والمعدة على علاوة على أنها مخالفة للآداب وقبيحة المشهد وقبيحة المشهد وقد أودحت أودحت بعض الروايات أن دخفة والد الصحابي يعيش كان ينام هكذا لإصابته بمرض الرئة فقد يكون البعض لا يعرفون ذلك لكن تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تلك الكيفية في النوم يدفع ويمنع الاعتقاد بأن هذه الكيفية مباحة في النوم آه مباحة في النوم لذلك جاء النهي سليحا منه صلى الله عليه وسلم واكيدا فينبغي لنا التنبه وتجنب مثل هذه الكيفية أثناء النوم كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتجنبها ويتفاداها malaci wato yanayi na na bacci an gaya mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bacci yake kwantawa a lokaci daban-daban to yanzu kuma zai gaya mana irin baccin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato yanayi na bacci da manzo Allah ya hana kada musulmi ya ringa bacci a irin wannan yanayi na farko shine bacci a wato rubda ciki mutum ya kwanta akan cikinsa shine ko rubda ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wasu nau'o'i na bacci daga cikin irin baccin da hana shine bacci akan ciki shine bacci rubda ciki an samu hadisi daga Isa a dan Dakhba dan Qais al-Ghifari yake cewa babana yana daga cikin ahlus sufa su ne ne ahlus sufa ahlus sufa sune talakawa na muhajirai wato ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina an yi wata goma sha shida ana kallon Baitul Maqdis ana kallon Baitul Maqdis ana sallah har Allah madaukakin sarki ya canja alƙibla ya da ya mai da ita ta koma ana kallon harami da haka kaga inda ake kallo ya zama up opposite an juya da an da ake kallo to inda wannan da ake ake wannan wato fuskantar ake kallo shine sai daidai wajen kaman bayan masallaci kenan yanzu kaga ya zama baya da ana kallon nan yanzu an da kallon nan kaga na dan na da ya zama bayan masallaci to wajen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sa zarbar dabino aka yi musu rumfa aka yi mashi rumfa sai zama kamar yan rumfa amma ba ta da kariya ta gefe da gefe sai ya zama talaka wanda suke zuwa daga makka su hijira ba su da wajen kwana to anan suke sauka su ne ahalu sufa mafi yawa sahabban manzo Allah da kake ji su Abu Hurairah su abin duk su ahalu sufa ne saboda sun dawo Madina su ba masu kudi ba bare su kama haya na su sun zo to sai manzo Allah ya tara su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da su yana ji da su shi yasa yakan ɗauke su ma a je gidan shi a ci abinci yakan raba su tsakanin sahabbai in an yi isha na ya ce kai mutum goma na kai mutum ashirin misali gwagwadon wani ya ɗaya wani ya ɗauki haka a je a ci abinci saboda su ba su da shi mazala yana umarni a riga kawo mu sadaka har ma alkur'ani ya yi maganar ya tune Allah yake cewa ta hasibuhum ko menene ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ya sibuhumul jahilu agniya amina ta'afu jahili zai dauka ma modata ne don a kama suke ba sa roƙo Allah yake cewa a ringa a ringa ba su hanna na maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni a ringa kai musu sadaka in kun tuna akwai hadisi na na Fatima da ta zo neman bawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da yake gaya musu da ita da sayyidina Ali ce ba zan ba ku bawa alhalin ahalin sufa suna cikin talauci ba samu abin da za su ci ba gara na sai da bayin na yake sha na ciyar da su ahalin sufa har ya suna cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wasici da su na akula da su to su na ahalin sufa to yace babana yana daga cikin su to shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su yace ku zo mu je mu ci abinci a gidana sai suka tafi gidan na na Aisha da suka je manzo Allah ya ce ya ki Aisha ki ba mu abinci ki ci da mu shine sai Aisha ta je radiyallahu anha ta kawo musu hashisha wani abinci ne wanda ake hada shi da wani ganye kaga sai yanzu na ce ma hashisha wiwi ce na na nan kawai wani ya ji hashisha ce na to ita kalma hashish kalma ce akwai ganyaye masu kyau akwai su latas akwai su wade ne duk hashish ake kiran na akwai ganyaye na halal akwai ganyaye na haram galibi ya samo sunan ne abin da yake fitowa ba tare da an wahala wajen shayar da shi ba na idan za ka ganyaye ba wanda ya shuka su sun fito na akwai wurare da za ka ta ganin bishiya na fitowa ba wanda ya shuka ta ba zai ba ta ruwa to suna daga cikin waɗannan wanda ake kira su nau'in hashish da aka ta kawo musu abinci da wannan suka ci shine sai maza Allah sallallahu alaihi bayan su ci sai kara ta ya Aisha ki kara ciyar da mu abinci shine sai na na Aisha ta wato ta ta sake kawo musu wato wani ana kiran shi haifa dabino ne ake hada shi da mai na a yi shi kaman gumba ta kawo musu shi ma suka ci sai maza Allah sallallahu alaihi sake ta Aisha ki ba mu abin sha na na Aisha ta ta kawo wani katon wato kofi da madara a ciki nono sabai suka sha maza Allah ya sha ya sake ta Aisha a kara mana shine sai ta kawo wani karami kuma a suka sha sai da wato kowa ya ci abinci an ci abinci an sha sai manzo Allah ya ce musu to idan kuna so ma kuna iya kwana ana wanda yake so zai iya kwana da suka zauna sai ya ce amma in wanda yake so kuma ya koma can na masallaci sai suka wato sai suka tashi sai suka koma masallaci suka koma masallaci to shi wannan ainihin abin da yake ya sa kawo hadisin shine abin da ya faru da shi bayan ya koma ya kwanta ya ce ya je ya kwanta sai ya kwanta a kan cikin ina bacci ya kwanta a cikin masallaci a kan cikinsa can wuraren asuba ya ce sai ya ji ana taɓa shi da ƙafa ya ji ana taɓa shi da ƙafa sai ya juya sai kawai ya ji magana sai jiya magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wurin wannan kwanciyar Allah na fushi da shi Allah yana fushi da irin wannan kwanciya wato kwanciya akan ciki yace na ji an taba ni na ji magana yace daga ido da zan yi yace kawai sai na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mahallu shahid na hadisin da ya kawo shine mala yace to irin wannan sifa Allah baya son irin wannan mutum ya kwanta da ciki manzo Allah baya so sallallahu alaihi wasallam kuma ba ma wannan ba in mutum yana kwanciya da ciki akwai rashin lafiya da zai same shi ta bangaren rashin lafiya akwai ciwo da yake sawa na gaɓoɓin ɗan adam musamman ciwon zuciya ciwon zuciya da kuma ciwon uwar hanji yawa sanan ya saba mutum ya saba wa ladabi na kwanciya yayi yanayi wanda ba a san a ga mutum haka kuma wasu ruwayoyi sun nuna cewa shi kanshi dakhfa da ya kwanta ba wai haka kawai ya kwanta ba wato mahaifin shi ya ishi ya ce abin da ya sa ya kwanta yana fama da rashin lafiya ne na wato wahalar numfashi yana kwana da yana fama da rashin lafiya shi ya sa ya kwanta hakan wato ba wai ya kwanta ne dan haka yake kwanciya ba da haka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi dan sauran sahabbai shi ji na cewa irin wannan kwanciya wato ba ta da kyau sai dai idan akwai larura wanda zai iya halartawa kusan musulunci abu ne wanda an hana amma in larura ta zo sai a bar shi a bar shi ayi yace daga ƙarshe manzo Allah ya wannan hani ne dan kowa ya san babu kyau kuma da ƙarshe ya zama wajibi a kanmu mu faɗaka mu nisanci irin wannan kwanciya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nisantar ta kuma yake wato tsawa akan yin ta Allahu a'lam ake ninka musu yana tambaya ne ya ce kamar yadda ake ninkawa musulmai lada idan suka yi aikin alheri wato to su kuma haka ake ninka musu zunubi a zunubin ba ninka musu duk zunubin da suka shi ake ba su amma su ai sai riga sun kai karshen zunubi shi wanda ya kafirci ya kai na ya kai rinta na zunubi ai ba wani zunubi kuma da ya rage masa eh ya kora zunubi ai ya kai geji na zunubi kafirci ya fi komai sabo mutum ya zama kafiri magana ta kare ba ma maganar da ba ya aiki mai kyau ko bai aiki mai kyau ba duk labarin su da saboda dan wuta ne har abada Allah ya kiyaye inda ya mutu haka bai tuba ba faulai ka ashabun nar hum fiha khalidu kaga magana ta kare yawan abin da za a tsaya ana dubawa sabanin musulmi shi yana dubawa ya yi laifi in ma ba a yafe mar ba ya shiga wuta kamar yadda ake sa mutum a prison ya sha wahala ya ƙoni ya gasu nan daga baya a fitar da shi Allah ya tsare shi ne yanayin rashin lafiya Allah ya kiyaye idan mutum ya ƙone a bayansa na? kaga ai ba zai kwanta akan kuna ba na kaga ai larura ce akwai wanda suke samun kuna na a baya haka za su ga suna kwanciya saboda bayan ba zai kwantu ba duk larura wadda ta zan larura ce amma ba wai larura kawai ta morewa ba eh shi bai da kyau yana sa ciwo kuma yana da daɗi ka san shedan na sai ya dinga sa mutum shan duk abin da yake ba kyau eh zai ji daɗi amma kuma cutarwa ne ko kwanciya ai ta gefen hagu wannan mun karanta in an kanka kwanta ta kofar dama ya fi lafiya ka fi samun nutsuwa jikinka ya fi samun ya samu nutsuwa amma kwanta ta hagu gaba ɗaya duk da zuciyarka da duk sai ya rikice eh ta ba shi wahala Allah alam na'am alhamdulillah Allah kaza wato gaskiya na taba karantawa ko galibi mutuwan ko a filin yaƙi aka harbi mutum sun yi ta ko ina da wuya ka ga yawa da shi ko ta ina aka harbe shi ba da wuya ka ga ya kifa da shi sai dai kawai baya ko ta haka sama ba wai mutum ya cika da shi ba kan sai wai dan wuta ne a na da yayiwa dan ne sha kai ni eh misali daga san me ba ruba kawai dai kawai dai alamu ne wannan na alheri gaskiya wallahu ala alaikum assalam zai tashi idan kai ne kuma ka gan shi yana bacci bai sani ba ya rufa da ciki sai ka tashe shi duk wanda aka gan shi ya rufa da ciki ko yaro ne ba a kyale shi ya sai ya tashi a tashin shi ake ba ina nufin tashi ya daina bata a juya shi a gyara shi har ya saba akwai yaran da kawai shi ɗin ya sa su su dole sai da ciki za su kwanta to ba a barin yaro ya koya in an gyara shi zai iya ya ce ba a bacci ba a bacci haka shi yasa Allah ya ji kan iyayenmu akwai abubuwa da yawa za ka gaba karatu ba ne amma sun yi ta samu a hanya za su yi ta ma faɗa a sai da ka girma sai ka gane a sha hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ka bar kaza ka yi kaza kaza ba kyau ba za su ja ma aya ba za su ja ma hadisi ba amma sai ka ga duk koyarwa ne na musulunci sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين